أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan rana da muke karatu a cikin wannan littafi na Riyadu Salihin insha Allah yau ne za duk karatun da muka yi mun yi na sallah mun yi na sallah za mu tafi hutun sallah kuma sai in Allah ya kai mu bayan sallah gwargwadon abin da Allah ya kaddara sai mu dawo amma dai satin gaba a yi sallah ne ko ko dai ba haka na to kaji ku rana ya cewa a shi kenan da duk karatun da muka yi wannan satin mun rufe sai bayan sallah insha Allah na a sai dai bayan sallah ba sai sati na sama ba ba mu dai sa rana bayan sallah ne ko insha Allah bayan sallah ko sa na a akwai gobe akwai biyu ma akwai ina nufin duk karatun wannan sati gobe za mu insha Allah biyu biyu insha Allah amma satin gaba da sai kuma bude bayan sallah ba a yi festin ba to alhamdulillah har yanzu muna cikin babi na jihad za mu tashi a kan hadisi na 1344 بسم الله الرحمن الرحيم وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من غازية أو سرية تغزو فتغنم وتسلم إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجورهم وما من غازية أو سرية تخفق وتصاب إلا تم أجورهم رواه مسلم ولا حديث ولا أكساموش لقوجين عبد الله بن عمرو بن عاص يدعى الله تعالى تبتع غريسه yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ma min gazi yace babu wasu rinduna na yaki ausariyatin ko runduna ta yaƙi bambancin gaziya da sariya maluma suka ce duk yaƙin da manzan Allah sallallahu alaihi yake ciki wanda da shi aka tafi to gaziya duk kuma wanda aikawa ya baya ciki sariya da haka duk runduna ce to babu wata runduna da za ta je yaƙi manzo Allah ya ce fatagnam ta je yaƙin nan ta samo ganima wa taslam kuma ya zan ba a kashe kowa ba ba a jima kowa rauni ba to illa kanu kan ta'ajjalu sulusai ujurihi face sun ci ɗaya bisa uku na ladansu ai an gane maganar na face sun ci ɗaya bisa uku na ladansu an shi ne za ka ga akwai hadisin wani sahabi wanda yake kuka lokacin da daular musulunci ta soma zama yake tuna na baya ya ce sun yi zamani da annabi sallallahu alaihi sallama mutum zai rasu likafanin da za a sashi ma babu in an rufe shi an jiya an rufe kan shi kafar shi ta fito fili in an rufe kafa kai ya fito fili haka suka gama rayuwa ya ce amma su ga su yanzu sun soma cin rabansu ai an gane ya ce su ga su yanzu alhamdulillah sun soma cin rabansu muka yanzu muna cin rabanmu ko ba ku ce e ba so shi yasa a yanzu mutsa gwarar rashin godiyan Allah ne Allah ya jarrabe mu da ita gaba ɗaya na nufin a al'umance kuma da aka gaya mana cewa duniya zuwa ake a ji daɗi kasan haka aka tura mana a cikin kwakwalenmu cewa duniya waje ne na watayawa kuma jin daɗin ma ba ɗan kaɗan ba yawa duk shi yasa musulunci da zai saita mu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hatta yadda za ka ringa kallon mutane a duniya ya zama kana kallo irin na umarni na musulunci wane ne kallon umarni na musulunci duk lokacin da aka yi kallo ka ringa juya baya kar ka ringa kallon gaba ai an gane juya baya ka ringa kallon waɗanda Allah ya fifita ka a kansu duk lokacin da za ka yi kallo ka kalli waɗanda Allah ya fifita ka a kansu to ba kana ganin su sai ka gode wa Allah kai alhamdulillah alhamdulillah ni riga ta wajen goma ga wani can riga shi kwaya uku ni hula ta ashirin ga wani hular shi kwada shi ne ai kana ta duba haka ni a gidan haya nake ga wani can shi ba ma gidan haya da zai kwana shi haya ma babu to ba ma magana haya ba ga wani can kuturu ne makaho ne gurgu ne gashi nan bai da kuɗi bai da gida bai da iyali kaga duk mutumin da yake kallon waɗannan mai zai sai godiya sai godiya a shi biyan da Allah yi shi amma wanda ya tashi kallo ya so mutum na kansila na anguwansu kai wani ya ji daɗi ya so mutum na ɗan majalisa yana tunan minista yana kallo shi ne yake duba kai wani motoci shi guda goma shi kaɗai ya hau wannan ya hau wannan ga shi ne mota ta ɗaya za ka sai ji kawai shi ya yi bai da komai a'a wane kan ci shi a kasuwa guda uku shi kadai ni kan ci na ɗaya duk wannan shi ne kallon da ake son musulmi ya ringa yi ya ringa kallon baya kada ya kalli gaba saboda kowa da daban da Allah ya masa a rayuwar duniya kuma hakan nan duniya za ta ci gaba kowa kuma hikima ce ta Allah da Allah madaukakin sarki bai yi mutane bai daya ba da Allah madaukakin sarki yayi mu bai daya da gaba da rayuwar ta lalace a ce duk iri da yake kuma karkace wai da talauci ko da kuɗi yakan ba da misali na ce da za ka ga ka hararo mu a ce dukkan mu duk Abuja kowa gobe a bashi miliyan ɗari kowa yana da miliyan ɗari washe gari an an tashi da safe kaga yadda garin nan zai hargitse na ai an gane kaga dai ba za ka samu ɗan tagzi ba ko mai ko sai ba za ka ganta ba na mai shayi ma tashi zai yi eh mana ko kantin deloli ka je ba kowa kowa ya daina dinki na so rayuwar da zita ta birkice so Allah da hikimarsa da iyawar ta ya sanya Allah ya ce mun fifita wasu akan wasunsu don wasu samu wasu ringa musu hidima ya zama kowa na da bukatuwa wannan ya je wannan hidima yana son kaza wannan shikenan sai rayuwa ta zama ta miƙe manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce babu wata rindina kuma wadda za ta je yaƙi ya ce tukufiku shi ne wato ta yi yaƙi ba ta samu komai ba babu ganima wata sabu sa'an nan ya zan wasu an kashe su sun yi shahada wasu an ji musu rauni sai ce illa tamma ujuruhum fa sai ladansu ya zama cikakke maluma suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan hadisin ne da ya kwantawa waɗanda suka je yaƙi wato ba su samu komai ba aka ji musu rauni cewa sun samu nasara kuma don me don kada wato himman mutum wajen yaƙi ya zama kawai yana neman ganima ne kaga zai zama ba maganan lada so mutum ya san cewa ladansa yana lahira ya ishe wanda ya yi shahada wato jin daɗi shi ko mala'ikun da suke zuwa kabari wajen mutane ba wanda zai zo shi wanda ya shahada ba ba mala'ikan da zai tambaye shi ba kowa da zai zo shi yasa shi haramun haram in ka san haram haramun ne a yi masa wanka haramun ne a masa wanka haramun ne a canza masa a samun likkafani duka Allah ya hadu shi yadda ya yi shahadar na haka za a ɗauke shi da jinin jikinsa da rigar da ya yi shahada a cikin haka nan kawai za a kai shi kuma haka zai tashi ranar tashin alkiyama wanda suka yi kamanni da su su ne waɗanda suka yi wato suka yi shahada suna cikin ihrami suna su bai kai su amma suna da kamanni da su don su ma ba a yi musu ba a yi musu ba a sa musu turare ba a rufe musu fuska na ana yi musu wanka ana yi musu wanka amma ba a rufe musu fuska ba a sa musu turare haka za a ɗauke su saboda za su tashi ran kiyama su kuma suna ci gaba da aikin hajjinsu za ka ga mutum ran kiyama yana labbai kallahumma labbai labbai kala sharika laka labbai innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak a filin kiyama ta kuma baka isa ka faɗa ba wallahi baka isa ba eh karka ce zan je yana yi nima na kama kaga nan da ka ji wani na bai ka ce ka kama kai ban kana so rayuwar lahiya gaba ɗaya sai abin da Allah ya baka ikon yi sai irin abin da yanayin mutum daman ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam za a tada mutane a irin yanayin da suka mutu yadda mutum ya mutu mutum ya mutu yana dura ashar Allah ya kiyaye haka zai tashi yana ashar ran tashin kiyama ta zagi kaga da kaga mutumin kiyama yana dura ashar kan kasan ai na Allah ya kiyaye wani kuma kan yana ta tasbihi wani yana ta salati duk abinda mutum ya ya cika yana yi yub'athu nasu alama ma tu alai za a tada mutane kan abin da suka mutu akai Allah ya samu mutu muna aikata alheri wannan hadisi rawahu muslim imam muslim ne ya rawaito shi وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إذا لي في سياحتي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن سياحة أمة الجهاد في سبيل الله عز وجل رواه أبو داود an samu hadisi daga abi umama cewa wani mutum ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya rasulullah ina son ka mun izini na tafi yawon bude ido siyaha yawon bude ido sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai yawon bude idan al'umma ta shine jihadi saboda Allah malumar da suka yi sharhin wannan hadisin suka ce lokacin da wannan mutumi ya zo waje annabi sallallahu alaihi lokacin ana neman masu tafiya jihadi suka ce amma in ba haka ba ai akwai ayoyi ma da suka yi umarni afalam yasiru fil ardi ko Allah yana cewa shin ba za su yi tafiya bayan kasa ba fa yanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim shiga yanda karshen waɗanda suka gabace su da haka kenan idan tafiya ta zama na ƙarin ilimi na ƙaruwa ba laifi kuma ya zama babu sabon Allah a ciki amma ya zan tafiya ce ta sabon Allah dama wannan ta zama tafiya ta haram duk tafiyar da mutum zai yi na buɗe ido na ƙara ilimi ba laifi idan ya zama zai karu ne a duniyance a'a zai je koyo wani kasuwanci ne zai je koyo wata sana'a wani abu ake yi a wani gari garin su ba a iya ba na zai je ya gano yadda ake yi a wani kasuwanci ake yi garin su ba a iya ba zai je ya koyo duka wannan halal ne a musulunci zai je ya ga yadda al'ummomi suke raye a wasu wurare don me zai ya ƙara imani saboda ita tafiya makaranta ce eh mutum yana tafiya zai ta karatu ta karatu karatun da ba inda za a koya mashi duk lokacin da mutum ya tafiya sai ya tsinci darasi eh a cikin tafiya ban san ko na taɓa ba ku labarin ba wani karatu da na yi ina tafiya zan je malaysia muna cikin jirgi ikon allah inda muka yi canjin jirgi a qatar sai daman qatar iya muka shiga da muka yi canjin jirgi sai zan inda nake family guda ne larabawa za su je yawon shakatawa a malaysia duk suna ni da nake cikin su haka ga kujerata ga kujeran wani biyu baya na duk yan uwan shi ne gaba na duk yan uwan shi eh ni ne baki ma dai ka ba wai da yake sun gani baki ba su iko Allah ba sai tunanin kowane yana dan jin larabci larabci ko ba ji ba farko da ya so mace mata sai suna ce masa wannan abokin shi baki wanda wanda suna zaune shi suna ta yi ni kuma na ƙara zama kaman ba san ne shi yara wallahi suka yi ta yi suka yi ta yi ga dattijo ga dattijo su wani dattijo gaban babban su yana tarihi ga mamu ne suna ta dariya baki har yake ce an na shafe shi zai zama baki suna yi suna suka yi suka more yadda ran sai so ina zaune sai da suka bar magana ta sai na ya kamata na dan marwa a jiki din sai na dan masa lalaci da su ji hankalin sai ya tashi shi da tiye har yana ban haƙuri ta shi haƙuri saboda ya san ya jiwa na ce yaya da suna yi baka hana su ba saboda sun daɗe suna yi ni ma wata magana wani malami na taba ji ya bada labari abu da sai na gaya musu wannan magana ba daɗi in ka ga abu da rai ba zan gaya muku eh Allah sani na taba ganin wani a Madina yana kuka a Madina dan Najeriya ne suka ya saba masa ya masa wani abu sai ya ce masa kai da ganinka ba dan madina ba sai da ganinka kakanka ne suka koro annabi daga makka daga makka ya dawo madina abin ya dame shi har kuka yake yi har kuka ya dina ne har kuka yake yi saboda an gaya masa magana mara daɗi to kaga irin wannan karatun na ce a ina ka samu na sai a a tafiya to haka nan duk tafiya idan mu ce kenan musulunci ba ya hana musulmi ya tafiya ba ne kada dai tafiya ta zama ta zaɓen Allah eh za ka iya tafiya ka je ka gagari amma dai zama ka tafi don ka ƙaru eh sa'an nan ya zama ba kuma kusan shi ɗan yana wa mutane illa a tafiya akwai da yawa shaidan in ya ga cewa sun bar garinsu ko mutum ya ga cewa ya je garin da ba wanda ya sani kawai sai ya lalace eh sai manta cewa fa Allah da ya ji tsoronsa a garinsu Allah da yake ji tsoronsa a garinsu yana nan a duk inda ya je haka na shaidan yake wa mutane wasu to kaga wanda ya samu tarbiyyar cewa ko ina ya zama faifai ne shikenan ya huta eh kuma haka ake son musulmi ya zama da waje da gida da ko ina ya san daman a gidan ba kowa ya sa shi kawai tsoron Allah ne ya hana shi da haka kaga ko ina ya je ya san Allah yana nan da haka sai ya tsora abin shi kuma da tsada ma ya fi jin daɗin rayuwa ta duniya amma ba haka ba sai zama cikin damuwa cikin munafiki munafurci kuma in ba haka ba da yake shi Allah madaukakin sarki in mutum ya doge da saban shi sai ka ga wata ran Allah ya tona mara shi na duk inda mutum bai zato bai tsammani sai ya abin zai ba shi mamaki to kuma ai hadisi ne na manzon Allah yace da mutum zai shiga rami yana saba Allah wata ran sai Allah ya bayyana shi wata ran sai Allah ya bayyana shi yau dai labarai nake tawa kuwa karatu ne wata nan ban sani ba ko da wani anan ma wanda muka je da shi akwai makabartan gudu na shi shi ma na taba gaya mu da yamma bayan la'asar da gefen ta janye ne bishiya da duhu ana shan giya zaka ga cikin duhuwa to aka yi ta kawo koke cewa bai kamata a bar wajen kuma ga makabarta kuma ga mashaya ba muka kai koke sai aka hada mu da wani aka ce to mu je mu gwada masa wajen muka tafi makabartar nan bayan la'asar muka shiga cikin wannan ganye bala muna wata kwana sai ga wani mutum da ya kalban giyarsa ya sha rabi ta rage a kofi kuma labin musan shi na? ko kaɗan ba a yi sun kaga wajen ne za ka gaba za ka ga ma ibidansu ya sha rabi ba ma kuma shi kaɗai teburinsa ko magana ba mu kuma da bai da wannan na aka ce karka zo ka faɗa don bai da amfani irin shi ne musulunci in ka ji ana cewa a rufa wa mutum asiri to irin wannan ne ake rufa mutum asiri saboda in ka zo ka faɗa ba mai kai shi ne dai za ka mar nasiha ya daina ba halin shi ba sai ka ga mutum ya shiga damuwa to haka ne yake ko ina shi yasa kawai mutum ya ji tsoron Allah ya huta shi kenan ka huta ko ma ina ka ji abin ka baka da matsala Allah ke وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قفلة كغزوة an samu hadisi daga Abdullahi dan Amr dan As yadda Allah ta ƙara tabbata a gare su daga annabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce qaflatun shine dawowa daga wajen yaki ka gazuwatin kamar tafiya yaki duk irin laran da Allah yake ba wanda ya shirya zai tafi yaki ta irin shi yake ba wanda ya shirya zai koma gidan iyalinsa ai magana ta fito kun ga da taku da komai da komai duka kamar mai zuwa masallaci ne da tafiyar kafulatun shi ma haka tafiyar da dawon dilla da ake wa mutum to haka nan mai jihadi shi ma yadda ya tafi ana ta bashi lada na haka in zai dawo gida ake ta bashi lada yadda ya tafi mala'iku ke ta mar addu'a hanya haka in zai dawo gida duk abin da ake masa a tafiyarsa to haka ake masa a dawo shine ga sunan ma ya fassara ma kafulatun yace ar-ruju'u dawa dawo min al-gazi daga yaki ba da faragihi bayan an kyare shi wa anahu annahu yusabu fi ruju'ihi ba da faragihi min al-gazi cewa mutum ana yi masa ana bashi lada an dawowa bayan ya gama yaki وعن سعيد بن يزيد رضي الله عنه آه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك تلقاه الناس فتلق آه فتلقيته مع الصبيان على ثنية الوداع رواه أبو داود بهذا اللفظ ورواه البخاري قال ذهبنا نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصبيان إلى ثنية الوداع an samu hadisi daga sa'id ɗan yazid ya dala su ƙara tabbata a gare shi yace lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake dawa daga yakin tabuka yakin tabuka ai an san yakin tabuka hmm? yakin tabuka yaƙi ne da aka yi shi lokacin wahala doba a yaƙin ba amma an tafi maza Allah sallallahu alaihi wasallama duk ya koka da yake tafiya ya tawara wato yana baya gaya wa mutane inda za a je saboda halin munafukai misali za a shirya a ce akwai yaƙi gobe za a fita gobe za a fita kowa zai shirya amma bai san ina za a je sai dai kawai an fita ana ganin sai a ga an yi yanya misali ko an yi gwagwalada amma har aka fita ba wanda ya sani haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce saboda munafukai sun saba sai su yi maza su da wani ce ka gaya musu yana nan zuwa to amma yakin tabuka saboda nisa da kuma yanayi da ake ciki haka manzo Allah ya gaya mu cewa tabuka za a ce dan me dan kowa ya shirya shi yasa dan an tafi a cikin ana zaka ji ana kira shi gazwatul usra shine dai yakin da aka yi cikin wahala eh to to shi wannan lokacin da da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya tafi kafirin da suka taru tabukan wani dan kawai ne wani waje ne wanda yake wajen kilomita 400 da ɗoriya ne daga madina kilomita 400 da ɗoriya daga madina kaga ko da a hawa daga madina zuwa maka ya kai 460 ke maka ne zuwa jidda ne zuwa maka ba nisa to haka tabuka take ita ma ɗari hudu da ɗoriya ne ɗoriya ne na manta domin daga jidda za ku shiga madina za ka ga signboard an yi haka ila tabukan kan za ka ga kilomita haka aka to haka aka je kafirai sai Allah ya sa musu tsoro da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akwai taimako da Allah ya yi masa yace ba wani annabi da aka wa akwai taimako na iska da Allah yake masa akwai taimako na tsoro wata guda kafin ya zo wajen mutane zai su birgice to shine sai suka watse da aka zo tabuka sun zo an ji har tabukan an yi kwanaki amma ba kowa ba a yakin ba suka shirya suka dawo amma wani bawan Allah ne yakin tabuka na mu dai har muna yara muka taso mun samu wannan kasar na wayo haka muka yi muka ji ni a wajen mahaifiyata Allah jikanta na ji yakin ta buka kullum tana sawa a ga an zauna ana ta kuka ya ga shi mutumin ya iya waƙa da sunaye da arna gagga mai kai ɗari ɗaya babu na sarkin ta buka duk iko Allah to duk wannan kawai ba abin da yake faru a ciki kuma lokacin shi ma wataƙila koya masa aka yi an ce na tambaya ina mutum aka ce mun mutumin gane ne hausawan gane ne wani ya yi wannan amma gaya mun aka yi ban na faɗa ne ko wani ya ce a ɗan angonmu ne ba ba an ce mun mutumin gane ne kaga wanda ya bi wannan yakin tabukan za ka ji abubuwa jigin abubuwa na fitan hankali karama ta ba abin da ya faru amma tsanin idan da a mahanga ta addinin musulunci aka sa yakin tabukan to za ka ga abubuwa da yawa wanda kai ma za ka tumba kokonta an ya gaskiya ne kuwa saboda wasu abubuwan da za ka gani akwai babu abin da allah ba zai ya yi ma fiye da yi su amma dai waɗannan su ba su faru ba ne don babu wani yakin tabuka da aka yi Allahu ala sarki marwa ta dan marwa na makafirci na ya tunawa to shine yake cewa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake dawa daga Madina daga Tabuka to mutane sun tare shi sun tare annabi sallallahu alaihi wasallama yace muka tare shi haddani a wani waje tare da yara a wani waje da ake kiran saniyatul wada mashiga ce ta Madina yace anan muka je muka tare shi wato shi yasa za ku ji malamai suna magana akan waƙan nan da aka ce an tari manzon Allah sallallahu sallama da ita lokacin da ya dawo daga makka suke cewa ba gaskiya ba ne na taɗala albadar ba alaina min saniyatul wada saboda saniyatul wada ba hanyar makka ba ce ai an gane ba ta nan ake zuwa madina daga makka ba inda daga jidda aka taho to shi ne za a taho ta wajen sanetu wada don za ka in ka tashi daga jidda ne inda za ka za ka ga hanyar tabukan ta yanke kafin ka shiga garin madina yasa suke cewa kuma waka tana cewa dala albadiru alaina min saniyatul wada'i wajaba shukuru alaina ma da alillahi da أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير دار to ta kila mai waka ne dai ya sa nan wajen to yace mun tare annabi sallallahu alaihi wasallam haddani a saniyatul wada wani waje ne nan da ake raka matafiya a yi sallama kamar bayan gari ta wannan ta wannan bangaren wannan ita ce ruwaya abu dauda wanda ya rawaito da isnadi wanda yake kyakkyawa da wannan lafazi amma ruwaya imam buhari ya ce zahabna na talaka rasulullah sallallahu mun tafi muna taron manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da yara a saniyatul wada وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يغزو أي أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة wannan hadisi yana da ban tsoro wato duk mutumin da ya dauki rayuwarsa ba dan musulunci yake ba to wallahi ta ya jira musiba da za ta same shi kafin ya mutu wannan alkawari ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya daura rayuwarsa ta duniya kaman shi ba wai dan musulunci yake rayuwa ba a'a yana rayuwa ne dan kasuwa misali yana rayuwa dan aikin gwamnati ina nuhu yana rayuwa dan wata sabgarsa to daidai maluma suka ce magana wannan hadisi sai ta faɗa kan mutum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ku ji annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato mallan ya gasu wanda bai yaki ba a rayuwarsa bai yaki kaga mu ba mu yaki ba sa'annan auzai hizgaziyan ko kuma ya shirye mai tafiya yaki shi ba zai zuwa ba amma ya masa tanadi kudin abinci kayan yaki ya taya shi aw yaqlu gaziyan fi ahalihi bi khair ko kuma ya mai wanda ya tafi yaki a cikin iyalansa da alheri shine dauki nauyin su damuwar su abincin su abin shan su ya ci kuma ya ya dauki wannan nauyi wanda duk da haka ba shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to Allah zai saukan masa da wata musifa kafin ya ranar tashin kiyama kafin ya bar duniya domin kiyama ta mutum in ka mutu kai ayan gama ko ba tashi kiyama ba amma kai taka ta tashi da haka shi mutum a rayuwa maluma suka ce tsawa ne wannan hadisi yake kada musulmi ya zama ba ruwan shi da musulunci ya zama yana ta kokari yana jikan abu da ya zama ci gaban musulunci ne yana ciki da ya zuba a yaki misali amma akwai abin da suke madadinsu akwai masu zuwa da'awa na akwai masu marayu na akwai gasunan masa masu takaba akwai miskinai duk akwai makarantu akwai ga su nan mutum ya zama dai yana da ruwa yana rayuwa don ayyukan alheri ba yana rayuwa kawai don shi sabgar alhamdulillah kun san sharrin da aka yi wa ɗan boko na da na da da wasu na yanzu na yanzu an samu canji gaskiya an samu canji sosai amma da kawai shi ɗan boko kawai shi ɗan boko eh shi yana ganin kawai tunda shi ɗan boko ne ma ba sai ya je masallaci ya yi sallah ba eh ba sai duk harka za ka ga amma karatu ana ta yi Allah maɗaukakin sarki ya za an samu canji to kaga sai ga ba ruwan shi kuma wannan ita ce musibar da ta faru kan da yawa daga cikin wato manya-manya wanda Allah maɗaukakin sarki ya ba su mukami na gwamnati shi ne musibar da ta faru musulmi ya zo ya gama misali ya gama minista gaba daya ba ka nuna makaranta daya kuma sallaci ɗaya da ya gina ai kuskure ne ko ba kuskure ne a katon kuskure wallahi kuskure ne waɗanda ba musulmi ba ba haka suke nasu mulki kowa ya yi mulki akwai abin da yake ajiyewa wanda in ya gama mulkin ma yakan gan shi sai ya tuna sai ya murna eh ina tuna labarin wani cikakken mebi wanda aka ba mu labarinsa yana aiki a ina da yanzu da yayi rita a foreign affairs yake aiki lokacin da ake dawowa garin nan da ya dawo abuja ya ce a shi ba zai so mu gina gidan da zai shiga ba bai gina wa Allah gida ba kaji mai imani irin nashi ya ce ba zai yi gidansa ba sai ya so mu gina wa Allah gida sai da ya tabkato shi har an nuna mu ita a to shi ma shi gidan gida ya gina ta sosai sai da ya gama kaf ya sai filoti ya yi gida ya more ku? to a irin wani ake son musulmi ya yi zama yana da kishi kuma yana iya cire dukiyarsa ya wa musulunci hidima magana ce wadda take mai faɗi amma zai ka ga ba a yi ban kuma abubuwan babu yara mafi yawan yara da suke wasan mota mafi yawan yara musulmi ne ku ce ma wallahi mafi yawan yayan musulmi idan aka yi wasan mota yau idan da za a gama a zo a lissafa ma nawa aka lalata a rana guda sai ka ga an lalata fiye da miliyan guda ko tayoyi da suka fashe za a fasa taya ta miliyan guda ina faɗa ne fa kaɗan da ni da idona na ga yaron da yake motarsa a bayansa akwai hilux akwai ƙarfi a cikin hilux ɗin da tayoyi idan ya zo yana rawa yana rawa da mota tana hayaƙi ana tafa mata baya tsayawa sai ya fasa tayoyin sai ya fita suna tafawa da aboki sai wannan karfin su zo a yi maza a daga mota a canja taya to kaji ko hadda mai fashi suke zuwa to wannan ma na ga tayin cikin da rim su ake tafiya da su kawai cirewa za a yi wancan da ta fashe a sa wasu kaji dan gata dan gata ai lahira akwai kallo wallahi duk abin da mutum ya yi zai gan shi ranar kiyama yanzu waɗannan kuɗaɗen inda addini ake zuba a garin nan da musulunci ake kashe wannan kuɗin da yanzu an yi wani abu da yanzu ka gama karantun islamiyya masu kyau ta kaga masallatai makarwa ko kuma suna ga haka yayi daidai eh saboda su ba sa ganin Allah Allah ne ke ganin su to daga nan garin to mun na suka goma na? to sai mu ba masu ya gari a iska saboda ai Allah ya ji kan Sheikh Ahmad Lemu Allah ya masa gafara ina tunawa lokacin da aka yi wani taro a nan lababidi wa ya dan kwana biyu aka gaishe aka gaito shi ne guest speaker irin wannan magana ta taso ya su magana da ya bana manta ya ce a matsayin saboda ya zarga ya san mutane ya ce ai ya kamata ka yi ƙoƙari ranar tashin kiyama idan Allah ya tambaye ka ina ka samu kuɗi ka shinkuyar da kai ya ce to idan ya ce ta yaya ka kashi ya kamata ka ɗaga kanka kun gane hausa na ba an ce ina ka samo kayi haka ina ka kashe ka ƙara haka ba ana ya ce ce ce ya kamata a ce na biyu kuma ko dai ba za a karɓa ba dai na ka ce Allah na yi masallaci na na yi makaranta na taimaki marayu na gina asibiti misali ta kaga za ka ji daɗin faɗa Allah shi yadda وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا المشركين باموالكم وانفسكم والسنتكم رواه ابو داود باسناد صحيح an samu hadisi daga Anas ya da Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yaƙi mushrikai da dukiyoyinku ku yaƙi mushrikai da kawunanku da rayukanku kenan sannan ku yaƙi mushrikai da harasanku kenan kaga in ba a yaƙi marubuta sai su dage wajen rubutu masu dukiya su dage in an ce yaƙi ba wai yaƙi na buga in buga ba yanzu ana yaƙi da alƙalami ana yaƙi da ilimi ana yaƙi da abubuwa wadda kowanne ana son ya zama gwaraga yanzu waɗanda ba musulmi ba suna da wato ƙungiyoyi in kaga ƙungiyoyin nasu mu muna ɗan yin ƙoƙari mu kwaikwaya amma wallahi ba irin nasu yanzu misali zan ma ƙungiyar doktoci kiristoci ko kasan suna da asibiti su amma mu fa duk irin waɗannan ƙungiyar nasu su yi da gaske suke yi gaske suke kuma haka ake so musulmi ya yi da gaske in kun tafi amur fa kun fihi za ka yi abu ka za ka yi duk abubuwan nasu za ka ga da gaske ina nufin ko motocin da kaga suna yawo kai sakani za ka ga fijo sabuwar mota an sa missionary an sa abin nan an ba mutum da direba yana tuka shi ana shiga da awa amma shi neman ko bus ya shiga zai a ce yana hau da bus ɗin mazallaci na ba na tauraya muku wasu mutane sun je suna mitin wani mai yana zuwa cefane an ba shi mashin ka je wajen rashin wani irin dakulewan tunani wai ana mutum ne a masallaci an ba shi ne ya ringa zuwa da'awa wai an gaishe a kasuwa ka dinga wani kullewan kai da wannan kullewan kai ne a gaba zai je yake fa ne ba shikenan wani irin abu ne mashin ba sai na ce wannan ta inda mota suka ba shi Allah kaɗai ya san me za a yi ba daidai ba ne ba daidai ba ne su abubuwan da yawa so namu su duk a ɗaɗɗaure a burshice wanda kuma namu ya kamata ya zama ya fi kowanne tsari ya fi kowanne tsari ya kamata mu karasa sai mu samu wajen kwana wa an abi amr wai qala abu hakim nu'man bin muqar muqarrin muqarrani muqarrani qal شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل من أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتحب وتحب الرياح وينزل النصر رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح an samu hadisi daga abi amr ana kiran shi abu hakim nu'man dan mudarri yake cewa wato na je yaki tare da annabi sallallahu alaihi wasallama kuma na lura da annabi abin da yake yi idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai soma yaki da farkon yini ba to sai ya jira kuma sai rana ta yi zawali sai ya jira sai rana ta yi zawali lokacin da iska za ta soma kadawa nasara ta sauka yanzu akwai lokacin da iska dan manzala ce an ce miki shi da wannan iskar in ta sai gari yayi sanyi su masu mujahidai su ji daɗi wanda za su kai kuma sai nasara Allah madaukakin sarki ta sauka وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو واسالوا الله العافيه فاذا لقيتموه فاصبروا وعنه عن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحرب خدعة وخدعة متفق عليه an samu hadisi daga abi huraira da Allah tsara tabbata a gare shi yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tatamannu liqa al'adu kada ku yi sha'awa kada ku yi kwadayi kada ku yi buri na haduwa da abokan gaba kai mutum ya ringa fata cewa Allah ya kawo yaƙi ba kyau Allah ya tsare mu eh manzo Allah ce kada ku yi fata na haduwa da abokan gaba kun ga bani Isra'ila ai su da kansu suna zaune lafiya don neman magana suka ce wa annabi Musa ka roƙa mana Allah ya sa mu je yi yaƙi ai yaƙin da aka tura su da wajen ragowan samudawan nan ai su suka roƙa da yake Allah ya ce to yaki kiye zo sai Allah ya ce to ga gari kaza ku je a yaki da su suke suka ce to bari mu tura yan leƙen asiri sai suka tura mutane ko su saba'in ne aka je su je garin su ga irin mutanen suka yi sa'a ko suka haɗu da ɗaya ya dawo gona ya tattara su a hannu haka yadda ka san wasan katun ɗin nan haka ya zuba su a hannu haka yana kallon wannan zai tsaye da da da mayaka ke an ce da ya kai matar sa tana cewa kai suna da hanci suna da ido irin kaman kwari ne wasu yan kananan kwari eh suna da girma ba shine da suka dawo ba suka ce annan suka ga annan Musa ya ce to kar ku ga wa kowa shi tunda Allah ya ce mu je ni yaƙi mu je ni shi ya san me zai maka kar kuwa ya ga kowa dan ka a ji tsoro mutum biyu ne suka rike wani alƙawari da Khalid na jin da ko Musa su biyu amma sauran sai suka je suna tawo ce kaji kaji amma ya ce ka a ga kuwa wannan ce ka ji kai ma dan kai ne eh ya ce ka a ga kuwa kabin ka an kara duk garin ya shi ne a yaran da ya ce bismillah suka ce a izhab anta wa rabbuka baqadila inna hahuna qa'idu ya eh sai dai shi da Allah su je su yaƙin nan inda ga abin da aka yi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kada ku yi kwadayin haduwa da abokan gaba ku ringa roƙon Allah lafiya Allah ka bamu lafiya al'afiya ita ce lafiya Allahumma inna nas'aluka al'afwa wal afiya Allah muna roƙon ka rangwame da lafiya addu'a ce mai girma ake son musulmi ya yawaita Allah ka bamu lafiya ku roƙi Allah sauki lafiya sai manzo Allah yace amma fa faiza laqitumuhum fasbiru idan yakin ya taso kuka haɗu da ku yaƙuri ba maganan gudu ba maganan shiga karkashin gado eh ba maganan saboda ai ita mutuwa tana hannun Allah ba ku ji Allah ya bada labarin mutanen da annoba ta zo garin suka shirya za su gudu ba duk Allah ya kashe su alam tara ila allazina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hazara al-maut fa qala lahum Allahu mutu gudun mutuwa ya sa suka shirya suka bar garinsu gaba daya suna hanya sai Allah ya ce duk mutu Allah ya kashe su kaf amma sai Allah ya tada su sai Allah ya tada su sai ga da musu cewa ba ba a gudun mutuwa ba a gudun mutuwa jama'a ba inda za ka gudu mata kawai in ta zo ka yi haƙuri ka nemi Allah ya sa ka cika da imani kawai shi ne amma ba yadda za ka yi nan danna da kai asibiti ma za a dawo da kai na wani wuri haka za a kai ka ba abin da za a yi likita zai taimake ka za a ma sa oxygen duk za a ba wannan ko ba shi ma an kana nan kana nan idan mutuwa ba ta zo ba ta ji shi ake wannan amma in mutuwa ce ba ruwanta da oxygen in duk oxygenin duniya aka tara sai ka mutu wallahi ku ya kuri sai na mutu na da haka musulmi ya san wannan sai ya damu da yadda za a iya cika da imani Allah ya samu cika da imani manzo Allah ya ce sai ku yi haƙuri an samu daga Jabir da Dallas ta tabbata a gare shi ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yaƙi ɗan yaudara ne shine alharbu khada'a ko khud'a yaƙi ɗin yaudara ne wato an yadda a wajen yaƙi a yaudara abinda ba a yadda ba a wajen yaƙi shine in an yi alƙawari ba a warwarewa in an yi alƙawari musulunci ba inda ya yadda a warware idan misali kuka yi alƙawari da mutane ta ba za mu taɓa ko ba za ku taɓa mu ba in za ku dawo ku taɓa su to ƙa'idan musulunci sai kun zo kun ce salamu alaikum alƙawarin nan da muka yi na ba za mu taba ko ba za ku taɓa mu mun fita ai an gane hausa mu ba ma ciki wato yanzu za mu taba ku kenan dole sai kun yi wannan domin in kafirin amana ne in mutum ya kashe shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wanda ya kashe kafirin amana ko kashin aljanna ba zai je kafirin amana da haka mutunci bai yarda da yaudara ba amma irin wannan na filin yaƙi wanda aka yadda a yi shi ne ƙarya ce don ba yadda za sunanta kenan amma in a yaƙi ne na yadda za a firgita abokan gaba akan turo mutane su nemi sanin asiri asiri na mutane yaya kai kun zo eh ku nawa ne misali ku ɗari biyar ne ya ce ka ai mu dubu goma sha biyar wannan dari biyar da ka gani yan wanda cid ne kawai akwai dubu goma sha hudu suna zuwa kaga sai ya koma da wani labari sha gaskiya mu gudu kawai na abin ba shi ne kudu duk wani abin da za ka faɗa wanda zai sa abokan gaba su zama sun zama wani iri saboda tun da ana leƙen asiri ina nufin ana tura har manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yakan tura yan leƙen asiri ko gazwatul ahzab ka duba yadda kafirai suka zo suka kewaye garin makka a garin madina sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura wani sahabi lokacin da ya kira ya ce wa zai je aka rasa wanda zai je ya tura wani sahabi ya ce yana son ya je ya je masa abin da kafirai suke faɗa haka ko ya tashi sai ya shiga irin tasu ya ratsa cikinsu ga gari ya yi baƙi ya ratsa cikinsu har sai da ya kai ya je inda suke kai sai da ya ji sahun gaba abu jahal shi ne ya zo zai yi jawabi ya tsaya a gabansu shi yana ma sahu haka irin sahun manyan kwamandar kuma abu jahil da ya soma jawabi sai ya ce jama'a ya ce shi ya san muhammadu yana nufin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce kamun abin da zai faɗa yana son kowa ya yi ya duba ya ce ya san annabi da wayo yanzu zai iya aiko wani ya ji shirin da suke ya ce kowa ya duba ya tabbatar da na kusa da shi ba wani bago shi ta hannu yake ba da rawa ya ce ina jin haka kawai sai na juya sai na ci kwalan na kusa da ni na girgiza shi na ce kai muhammadu ne turo ka ko ya ce jikin shi har yana rawa yana ta ce ni ne ibnu wane ibnu wane itfa'ai ya kada kai ce to duba an ita kin wannan a dan da kija shi yanzu ya zama shi ne shugaban cikin ai ba magana wai shi ai ba wanda zai zai ce kuma yana ya ce da na ga jikin yana sai ce tambayi wancan shi kuma a turo shi ya ce hadda mun bayani shi kuma shi ne ibn wahani ibn wahani ya yi bai ce ta jira kuma haka aka yi aka faɗi abin kuma ya juya ya fito ya zo kawo abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nema Allah ƙara aminci ga sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah sai mu tashi a babu bayani jama'atu min ash-shuhada insha Allah kira sallah sulhu da barayi ko yi ne irin sulhun jihadi ba shi bane ba shi bane wannan ai sulhu da barayi wannan wato tsagwarar rashin sanin Allah ne ya samu wannan da za ka so ma da musulmi da musulmi yake musulmi yana zalunci ana sulhu da shi akan ya bar zalunci kuma ya dawo ya ci gaba Allah madaukakin sarki ya riga duk abin da ya ja wannan duk fitinan nan da ka gani abin da ya ja ta shine rashin shari'a da littafin Allah wallahi da ana shari'a da littafin Allah da ba a kai nan ba saboda Allah ya riga ya ba da solution shine duk aka kini da haka kaga mutane kuma sai dai a yi jira me za a yi ta yi Allah ya ce inna ma jazaa'u alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ay yuqtalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf أو ينفوا من الأرض ذلك له خزي في الحياة الدنيا وفي ولهم في الآخرة كتار صابون عذاب نعم في هذا ولهم في الأرمة ولهم في الآخرة عذاب عظيم تو da haka kaga inda wannan da babu ko musulunci Allah ya fi kowa tausayi amma ce nan kama bara a yanke man hannu inda ana yanke arzikin bara ba mai fata saboda zai zama aya zai zama darasi da Allah ya ce addi a wa masu zina bulala inda ana bulala ba za a yi zina ba kana zuwa kaga an wa wani bulala dari to ko ma matar da ake kallo ana zina da ita ko sha'a ba za ta baka ba bare ka ga an kashe na mutum za ka ga mutum ya shiga nutsuwa sai ɗaya ɗaya sai ɗaya ɗaya ku amma yanzu kowa yana gaba komai kawai kowa ya gaban da ya gada ma kuma ana ta kai mutane kabari ana turawa kullum fa ka je abu ka ga mamaki ga ɗaya mu nan sati biyu da muka je gyara magabata da shi na farko da biyu da sati ɗaya in ka kabarwarin da suka ƙaru sai ka rasa daga ina ake mutuwa in yanzu ka je wannan satin ka ir ka ga kai maki ka ga daidai wajen ka koma wani sati ka gani sai ga kama an yi irin yaƙi ne a gari aka zuwa mutane amma daga anguwanni cin ya mutu cin ya mutu wani ma kai baka da labari tun da ba anguwan ku aka mutu ba amma ka je makabarta za ka yi ta ganin mutane ana ta yau da kaga sai ka ga a sati guda kabari ashirin ya karu ashirin kaga wani satin wani satin har a zo kan kaina na har a zo kaina haka ne yake shikenan a je a sa mutum kasa a shikenan a tura shi kasa ya san kun ga hira da aka yi da wata mata a bbc ko wata mata a kan gado ko ba ku gani ba to ni dai wala ku ji labarin a baki na ba na ka ku gani Allah kiyaye na'am na'am ya ban dariya me da yace kuma aka samu ciki dan ba za a samu ciki ba da ya da ya zama musulma ba ce wai mutum ne a ruwar da ba musulma ba sai kuma aka samu ciki ha to to sai kuma ta rasu a wani makabarta za a binne ta a makabartarta na shi abin ciki ai bai da matsala ai shi yaro karami bai da wancan matsala saboda kullu mauludi yuladu alal fitra illa an abawahu an yuhawwidani aw yunassirani aw majlisani zaka shi ba babu matsala ai shi yara kananan suke rufa morewa suke su ba su da matsala ko ina ma aka binne su ba wani mai tambayar su a kabari ba su da wani maganar azab ba su da wata matsala amma ita matsayinta ita ce za a bi ita ce tushe da haka nata za a yi halal to kun ga hadda minti to ƙara minti da na'am yana tambaya akan layya layya farilla ce ko sunna ce layya sunna ce amma sunna wajiba a cikin sunnoni akwai sunna wajiba sunna wajiba kuma kamun farilla take wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya farlanta da haka dole ne kai layyan kana da hali amma baka da hali baka da matsala baka da damuwa an riga an mama wanda ya ma kuma wanda ya shine mafificin halitta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yazo zai yanka raguna guda biyu ya yanka daya yace Allah wannan na annabi Muhammad ne shi sunansa kawai ya kira yace na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da iyalan gidansa ne an yanka daya sai yace Allah wannan ragon da zan yanka na duk wanda bai samu daman layya bane a cikin al'umma ta har tashin kiyama aka yanka shi ba ka ga baka da problem na bada da kan Allah ya baka kai me ba ka baka da damuwa amma dai Allah ya ba mu ko yawa ai ba ka kai ka jira ma yawa wallahu alam sallu ala nabiyil karim Allahumma salli ala sayyidina لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العالمين رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال أقول بقى الله يتينا فما ده بغن زوجيا كشيء دور hannun shi yau na ya ce bismillah bismillah bismillah guda uku ya ce a uzu da izzatillahi wa kudratihi min sharri ma ajru hadir guda bakwai sai ya tafi in bai bai kara in bai bai amma ya yarda da Allah zai sai warke wani magani ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar da shi shi duk wanda ya jira dari a jikin sa ta hannun shi a wajen yi wannan addu'a yace Allah zai tafiyar da shi kuma wallahi gaskiya ne eh tabbas haka yake duk ciwo saboda ai ciwo mamallakinsa shine Allah in ya ce ya tafi sai ya tafi eh kamar yadda ba magani ba in duk duniya za a dora ma in ya ce ya zauna ba zai ba zai tafi ba da haka Allah mu dauki sarki ya bashi lafiya Allah mu ma ya ba mu lafiya marasa lafiya mu Allah ya ba su lafiya mu ma Allah ya ƙara mana lafiya iyayen mu da suka rasu Allah ya jikansu malaman mu da suka rasu Allah ya jikansu mu da muke da rai Allah madaukakin sarki ya ja kwanan mu da imani idan mutuwan mu ta zo kuma Allah ya sa mu cika da imani mu karanta fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله